بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم باياتنا أرجل بوديا الله سبحانه وتعالى يقوى يقومي وندك شنهوري وسط نفسه ya dawo da wannan safiya ta asabar yau muna takwas ga watan jumadal akhir hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1443 a kidayen miladiya yau muna biyar ga watan ɗaya shekara ta 2022 takwas ga watan ɗaya shekara ta 2021 da 22 afuwan من داولن شي غبر كراتون wannan littafi kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid na babban malamin addinin musulunci al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa idan yan uwa ba su manta ba zama ta ƙarshe da muka yi mun karanta wannan babi babu ma ja'a fi himayatin nabi sallallahu alaihi wa sallama himat tauhid وصده قرء الشرك بعدين da yazo yi magana akan irin yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba tauhidi kariya ya kuma tattoshe duk wata kofa da za ta iya kaiwa zuwa ga shirka wanda a cikin wannan babi idan ba ku manta ba babban sakon da ke ciki shine irin kariyan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba tauhidi ta janibin zantuttuka na daga cikin abin da zai kai mutane zuwa da shirka idan suka wuce wuri wurin yabo wannan din yakan bayu har ya zo a ɗauki haƙƙin wani ba a ɗauki haƙƙin Allah a ba wani bawa kuma zai walakantar da bawa a gaban shi wanda ake yaban nasa haka wanda ake yabo zai iya faɗa cikin fitina na girman kai da isa da jin cewa kamar yana jin Allah ba shi shi kuma wanda ya zurfafa gurin yabo a daidai wannan lokaci ya walakanta ga wani Allah subhanahu wa ta'ala irin walakantar da ya wajaba ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala duka dai waɗannan ƙofofi ne wanda za su iya sukan tauhidin mutum za su iya ruguza imanin mutum to babi na ƙarshe a cikin wannan littafi shine babin da malin ya ce babu ma ja'a fi qaulillahi ta'ala wa ma qadara Allah haqa qadarihi wato hakikanin gaskiya wannan babi babban saƙon da ke ciki zai magana ne akan girman Allah subhanahu wa ta'ala kaga malam ya buɗe wannan littafi nasa tun daga farko wanda ya magana akan tauhidi da mahimmancinsa da kasancewar tauhidi shine haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala mafi girma akan bayi kuma shine umarni mafi girma da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma bayinsa malin ya bude babi musamman akan wannan baya ga wannan malam a cikin wannan littafi yayi magana akan shirka shirka shine daidaita Allah subhanahu wataala a cikin ɗayan haƙoƙansa guda uku ko dai haƙƙin rububiyya ko haƙƙin uluhiyya ko haƙƙi na sunayen Allah da sifofinsa subhanahu wataala kuma shirka ita ce kishiyan tauhidi kuma ita ce mafi girman abin da Allah subhanahu wa ta'ala yi hani a kanta kuma malam ya kawo waɗansu nasosa na shari'a waɗanda suke nuni akan cewa duk wanda ya faɗa cikin shirka to shirka fa yana ruguza aikace aikacen bawa yana kuma fitar da mutum daga cikin da'ira ta musulunci yana kuma dawwamar da mutum daga cikin a cikin azaban Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama a cikin wannan littafi malam ya magana akan kwalilan tauhidi da irin yadda tauhidi yake kankara zunubai ko min girman zunubin bawa matukar dai bai shirka da Allah ba babban shirka ko karama ya sadu da Allah yana mai imani shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya lamunce masa zai gafarta masa waɗannan kurakurai nasa sannan malam ya kawo wani babi wanda ya magana akan wajabcin kira zuwa ga tauhidi idan ka gane muhimmancin tauhidi ka sufanci da sufa na tauhidi ka kore shirka to ya waje baka kira al'umma zuwa ga wannan abin da kai ma kai da shi kake ganin akwai cin nasara da tsira a cikin shi duniya da lahira to ya wajaba ka kirmi bayi a kanka daga nan malam ya buɗe waɗansu babubuka da dama waɗanda yake ba da misalai akan nau'o'in shirka da duk wani abin da ke cin karo da tauhidi ko dai shirkan nan ta zama babba wacce take fitar da mutum daga cikin da'ira ta musulunci ko ta zama karama wacce take girman zunubin ta ta girman zunubin zina ko ni zunubi ne kama da irin wannan ko kuma a shirkul kafi irin nau'o'in shirka da kurakurai da mutane suke yi a harasan ku wanda kuma wannan duk yana cin karo da tauhidi yana rubuta tauhidi ko kuma yana raunin tauhidin bawa a cikin zuciyar tauhidin bawa a cikin zuciyarsa mala buga misali da daura alhalqat wal khayt wato wani dan igiya ko zare ko wani abun da ake sawa a cikin jiki domin tunkuɗa bala'i ko kuma wato sauƙaƙa bala'i idan ya riga ya faru mun tattauna akan wannan mun ji irin kofofin da shirka da Allah za ta shigo a ciki musamman shirka karama mun yi bayani akan ruqawa tama'in duk malam ya kawo su akan al'amarin tawaida yin ruqa da kuma layu mun ji cewa ruqa ga karkasuwanta akwai ruqa ta halal wacce za a yi ta da littafin Allah da sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallama da addu'o'i masu kyau mun ji kuma akwai ruqa irin nishedanci wanda za ka ga ana yi da sunayen aljannu da sunayen waɗansu rauhanai kamar yadda suke faɗi ko kuma wanda za a rika kiran sunayen waɗansu Allah in ka je coci za ga suna kiran sunan Jesus suna yin roƙa da shi da ire-iren waɗannan duk mun ji cewa shi ma yana daga cikin nau'o'in shirka sannan mun yi magana akan layu mun ji cewa laya idan ta zama ta alƙur'ani ne kawai ba a haɗa ta da komi ba ko wata addu'a ta hadisi kawai ba a haɗa ta da komi ba to wannan haramun ne amma duk yadda aka shafuɗa sunan Allah da wani sunan Allah ko da jini ko da wata najasa mun ji cewa wannan laya kafirci ne kuma ɗaura ta kafirci ne sannan mun yi magana akan tabarruki yadda ake tabarruki da itatuwa da duwatsu wanda hakan kuma yana cin karo da tauhidi yana raunana imani a cikin zuciyan bawa yakan kuma cusa rauni da tsoro a cikin zuciyan bawa babu wanda ya nemi ya wajaba a nemi tabarruki a wurinsa sai Allah subhanahu wa ta'ala da duk kuma abin da Allah ya ce an yi tabarruki daga wurinsa kamar alqur'ani mai girma za a nemi tabarruki ta hanyar ta hanyar karanta shi da aiki da shi haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama za a nemi tabarruki da shi ta hanyar ya maka addu'a ko ka makalkale musannansa ko wani abu mai kama da haka lokacin da yake halin rayuwa za a iya neman tabarruki da gangan jikinsa salawatullahi wa salamu alai amma bayan rasuwarsa kuma wannan ta yanki sai dai a nemi tabarruki da bin sunnansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun yi magana akan yanka mun ji karkasuwan yanka cewa yanka ya kasu kashi hudu akwai wanda ke yin yanka da sunan Allah kuma ya nufaci Allah wannan yankansa ta zama ibada akwai wanda ke yin yanka da sunan Allah amma ya nufaci wani Allah wannan aiki da shirka ne wato shedani yace a ji ayyanka to ko da an zo an ce bismillah akai wannan yankan wannan shirka ce akwai kuma yanka da za a yi a nufaci wani Allah kuma da sunan wani Allah wannan kololuwan shirka kenan akwai kuma yankan da ake nufatan Allah amma sai a yi kuskure a ambaci sunan wani wanda ba Allah ba wannan kuma an yi afuwa a kansa idan da kuskure ne idan kuma da ganganci ne to wannan dabban ba za a ci ba kamar yadda Qur'ani ya tabbata mun yi magana akan alwashi da bakance alwashi shine bawa yima Allah subhanahu wataala alƙawari cewa zan yi kaza ko ba zan yi kaza ba duk waɗannan nau'o'in ibada ne in aka juyar da su zuwa ga wani Allah sun kuma koma bauta ga wancan wani wanda yake ba Allah ba duk nau'o'i ne daga cikin nau'o'in shirka mun ji alwashi akwai wanda yake na ibada na halal shine babu wani sharadi da zaka sanya ma Allah ka dora ma kanka cewa zan bauta ma Allah da salo iri kaza da salo iri kaza ko lokaci kaza lokaci kaza ba tare da wani sharadi da zaka sanya ma Allah ba wannan idan kai wannan alƙawari wajibi ka cika kuma wannan cika alƙawarin ga Allah ya zama ibada akwai kuma kashin shi na biyu shine wanda zaka sanya ma Allah sharadi Allah in ka bani kaza ni ma zan yi sallah raka'a kaza Allah in kai mun kaza ni ma zan yi sadaka da abu kaza wannan muka ce tun asali haramun ne amma kuma idan ka riga ka kulla shi to wajibi ne akan bawa ya cika shi mun yi magana akan al-istihana neman taimako wal isti'aza da neman tsari wal istighafa da neman agaji wa du'a da yin addu'a duk waɗannan abubuwa guda hudu mun ji cewa kofofi guda hudu suke da shi akwai wanda zai nemi taimakon Allah cikin abin da yake babu wanda zai iya yi sai Allah shi kadai bai danka wannan a hannun kowa ba to wannan yayi ibada kuma neman taimakon shi ko neman tsarin shi ko neman agajinsa ko addu'ansa ta zama ibada akwai wanda zai nemi taimakon wani Allah cikin abin da yake babu wanda Allah ya danka shi a hannun talikai suna iya yi to idan ka nemi taimakon Allah ko ka nemi tsarin Allah ko ka nemi agaji da wani Allah ko ka roƙi wani Allah irin wannan babu laifi a kai mutum na iya yin wannan to akwai kuma abin da yake Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai yake banta da shi to duk inda ka juyar da wannan zuwa ga wani Allah shi kuma shirka ta shigo a ciki akwai kuma abin da yake Allah ya danka shi a hannun bayi amma kuma waɗannan bayin da kake rene su su ba za su iya yi ba misali ka ce wani ya sai maka jirgin sama ko kuma ka ce wani ya biya maka kuɗin aikin haji alhali shi ma yana da karakan yadda zai ci abinci a rana to wannan ba shi da wani hukunci na shari'a sai dai a ce mutum ya yi wawanci to duk mun tattauna akan wannan mun yi magana cikin nau'o'in wato shirka da Allah akwai sihiri wanda mun ji irin hanyoyin da masu sihiri suke bi da waɗansu daga cikin nau'o'in sihiri da malam ya kawo a cikin wannan littafi mun yi magana akan bokanci da irin yadda bokaye suke bi suke neman taimakon aljannu wurin gano abin da ya sauko a baya ko abin da za a yi shi a gaba duk wannan yana daga cikin ƙofofin shirka da Allah shirka babba wacce take kafirtar da bawa ta dawo da shi cikin azaba mun yi magana akan at-taqayyub canfi mun ji yadda canfe-canfe suke yadda mutane suke tasirantar da waɗansu ababe a ban ƙasa ta yanayin kaɗawan taurari a sama sha wannan duka shirka ne da Allah subhanahu wa ta'ala mun ji mun yi magana akan at-tanjim wato buga ƙasa da ilimin taurari mun ji karkasuwansa guda biyu cewa ilimin taurari ya kasu kashi biyu akwai ilmu tasyir akwai ilmu ta'sir ilmin tafiye shine yadda za ka kalli taurari da kaɗawansu a gane lokaci kusantowar lokacin sanyi ko lokacin zafi ko lokacin damina ko wani abu mai kama da haka ko a kalli taurari na daga rana ko wata a gane shigar lokacin sallah ko a ƙididdige kwanaki ko abin da ya kama da haka duka waɗannan mun ji halal ne babu laifi a kansu akwai kuma ilimin taurari wanda za a kalli taurari ne a fahimci abin da zai faru ko abin da ya wuce wannan shirka ne da Allah subhanahu wataala an yi magana akan soyayya waɗanda suke son wani Allah samar da yadda suke son Allah ko kuma sun daidaita soyayyansu da yadda suke son Allah duk waɗannan nau'o'i ne daga cikin nau'o'in shirka da Allah subhanahu wa ta'ala dole ne a kaunci Allah sama da kowa sama da komi sannan mun yi magana akan wato ainihin al'amarin kaburbura da waɗanda suke zuwa kaburbura suna roƙon waɗanda suke cikin kaburbura suna ma kai waɗansu wato ƙarabin waɗansu ababe domin kusantan waɗanda suke kwanci a cikin kaburbura mun ji cewa wannan kafirci ne kuma shi ne ma farkon abin da ya fara kafirtar da ɗan adam gabaki ɗaya mun karanta wannan babin anna sababa kufri bani adama wa tarkin wa tarkihim dinahum al-ghulu fi salihin irin zurfafawa da mutane suke gurin son mutanen kirki har sai ka kai ga kuma suna bauta masa koma bayan Allah mun ji irin narko mai tsanani da ya tabbata akan haka da waɗanda suke zama a wurin kaburbura suna roƙon waɗanda suke cikin kaburbura suna neman agajin su suna neman tallafin su akan waɗansu abubuwan na rayuwa mun ji narko mai tsanani akan wannan cikin ƙofofin shirka da malam ya kawo sunan littafi ya yi magana akan riya mutum ya nufaci duniya ya nufaci yaban mutane ko ya nufaci suna ko ya nufaci dukiya ko wani matsayi saboda wani aiki da ake ma Allah subhanahu wa ta'ala kaman sallah ko karatun alqur'ani ko azumi ko aikin haji wani ya nufaci bayi ko ma bayan Allah wannan ma nau'i ne daga cikin nau'o'in shirka mun ji cewa cikin nau'o'in shirka akwai bawa ya nufaci duniya da aikinsa sannan kuma mun tattauna akan al'amarin abin da ya shafi da'a cewa da'a wajibi ne ta zama ga Allah a kuma tafarkin Allah duk wanda za a yi mada'a ya zama ana bin shi ne gwargwadon yadda shari'a ta tsara amma yin da'a ga malamai ko shugabanni ko waɗansu mutane a cikin abin da ya saba umarnin Allah to wannan wata kofa ce da ke nuni akan shi an ɗauke su ababen bauta tare da Allah mun yi magana akan hukunci wajabcin a maida ma Allah subhanahu wata'ala da hukunci wanda rashin yin hakan a karkashin nan ne ake samu munafinci da zindiƙanci ya fito wanda kuma wannan yana cin karo da tauhidi cikin kofofin da malam ya kawo na nau'o'in shirka shine musan wani abu daga cikin sunayen Allah da sifofinsa duk wanda ya musan sunan Allah ko sifar Allah subhanahu wata'ala bayan ta zo a cikin littafi ko kuma ingantaccen sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama mutawatira to wannan nau'i ne daga cikin nau'o'in shirka da Allah kuma kafirci cikin nau'o'in shirka da Allah akwai rantsuwa da wani Allah shirka ce karama mun tattauna akan ta rantsuwa da ɗakin Ka'aba ko rantsuwa da iyaye ko rantsuwa da sarakuna ko na ne kama da haka haka nan sauran kurakurai waɗanda bayi suke yin su a cikin harasansu wanda kuma duk cikansu nau'o'in shirka ne da Allah subhanahu wata'ala shirka karama kamar irin faɗin Allah ya so kai ma ka so na dogara ga Allah na dogara gare ka ko kuma zagin zamani duk yana daga cikin nau'o'in shirka da Allah subhanahu wata'ala shirka karama ko ko mutum ya wasa da wani abu wanda yake akwai sunan Allah a ciki duk malam ya kawo waɗannan al'amura a cikin wannan littafi ya dai kawo abubuwa masu yawa wannan misali ne na kawo cikin abubuwan da malam ya kawo su a cikin wannan littafi na daga cikin kofofin shirka da Allah subhanahu wataala sannan malam ya magana akan abin da ya shafi irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba tauhidi kariya mun karanta wannan babi a cikin wannan littafi kuma mun karanta shi a satin da ya gabata wancan yanda manzon Allah ke ba tauhidi kariya a janibin ayyuka wannan babi na ƙarshe ƙarshen nan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba tauhidi kariya a janibin zantuttuka kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye akidojin al'umma ya kiyaye aikace aikacen su ya kiyaye zantuttukan su ya tabbatar da cewa ya dora su akan tafarki madaidaiciya ba tafarkin da zai jefa su zuwa ga shirka da Allah subhanahu wataala ba malam yayi magana akan abin da ya shafi girman Allah subhanahu wataala da kuduransa da fuskan Allah da irin haramcin yin mummunan zato ga Allah subhanahu wata'ala yayi magana akan alƙawarin Allah subhanahu wata'ala da alƙawarin manzansa kuma yayi magana akan yin rantsuwa akan Allah mutum ya bige kirji ya rantse Allah zai kaza ko ba zai kaza ba alhalin nafsi bai zo da wannan ba to duka da waɗannan mas'aloli ne wanda yake mala ya tattauna su a cikin wannan littafi daga nan sai ya cika shaida wannan babi shine babi na 66 yace babu ma ja'a fi qaulillahi ta'ala وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وباب الشكا شكا وادا مالن يد wannan babi ya dace domin idan ka fanci duk karatuttukan da suka gabata a baya to za ka fahimci wannan babi da malam ya kawo shi a ƙarshen wannan littafi ya dace saboda mene saboda nuna maka girman Allah subhanahu wata'ala ya nuna maka cikan kudarin Allah subhanahu wata'ala da girmansa da kisansa da buwayansa wacce ba ta da iyaka ka fahimci cewa Allah subhanahu wata'ala shi ne wanda duk wata halitta take rusuna masa subhanahu wata'ala waɗannan halittu ko a cikin sama ko a cikin ƙasa idan ka ga yadda dabbobi suke rusuna ma Allah subhanahu wata'ala suna tafiya akan irin tsarin da Allah ya tsara ku akai za ka ga inda tsarrai da shukoki itatuwa da sauransu in ka kalli daji mare gaba za ka ga duka waɗannan sun riga sun rusuna ma Allah subhanahu wa ta'ala suna tafiya akan irin tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora su kai har ma'adanin da ke cikin ƙarƙashin ƙasa gabaki ɗaya sun rusuna ma Allah subhanahu wa ta'ala suna gudana ne a ƙarƙashin irin abin da Allah ya tsara musu ballantana al'amarin ruwaye tun daga ƙananan ruwa da manya-manyan ruwa da tekuna da sauransu ga baki ɗaya da sauransu na ga Allah subhanahu wa ta'ala haka nan za ka ga irin yadda rana da wata suka rusuna ma Allah subhanahu wa ta'ala kowanne daga cikin su yana tafiya gwargwadon abin da Allah ya tsara masa wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul aziz al alim dubi yadda ita kuma wata wal qamar qaddarnahu manazila hatta aga kal urdun qadim duk waɗannan manyan manyan halittu sun riga sun rufana ga Allah subhanahu wa ta'ala dubi inda rana da wata dare da yini suka rusuna ma Allah subhanahu wata'ala suna canjin aiki Allah ya riga tsara musu yini ya zo bayan wani lokaci kuma dare ya zo ya mamaye shi bayan wani lokaci yini ya zo ya mamaye shi duk dai suna tafiya ne a ƙarƙashin irin tsarin da Allah subhanahu wata'ala ya musu وسخر لكم الشمس والقمر دائبين suna nan suna aiki wanda yake babu kakkautawa dubi irin yanda son mai da kasai suka rasa nama Allah subhanahu wa ta'ala duk cikin su suna tafiya a karkashin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara musu وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون dubin da duwar wasu suka sana ma Allah subhanahu wa ta'ala akwai duwatsun da yake sun yi taushi sun yi lalar saboda girman Allah akwai duwatsun da yake ma sukan tarwatse saboda girman Allah subhanahu wa ta'ala duka dai waɗannan halittu sun riga sun sallama sun yi ƙauya ga Allah sun yadda da girman Allah da buwayensa sun fahimci cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mahalici shi ne ya samar da komi ya samar da kowa kuma shi ne mamallaki ya yi mallaka kuma yana iya jijjiya halittansa gwargwadon abin da ya ga dama gwargwadon abin da ya nufata wannan ya sanya gabaki ɗaya waɗannan halittu sun riga sun rusuna ga Allah subhanahu wa ta'ala su ko janibin mala'iku mun karanta a can baya babu qaulin Allah ta'ala hatta idza kuzza an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir inda idan Allah yayi magana mala'iku ma sukan zube ne su suma har sai idan sun farfado kuma sannan sai sashin su su rika tambayar sashi menene Allah subhanahu wa ta'ala ya zarta sannan sai su ba junansu labarin abin da Allah ya zartar sai kuma a ci gaba da aiwatar da aiki da ka duk dai halittun Allah sun riga sun rusuna ma Allah subhanahu wataala sun kaskanta gare shi wanda ya rige kawai shine dan adam dan adam shine ke da sauran jayayya a cikin wannan al'amari na girman Allah subhanahu wataala da isansa da mulkinsa da kuma cewa shi kadai ne ya isa ya tsara kuma a bikila ko ana so ko ba a so kamar yadda inuwanka take bin Allah kila hakanan ya waje ba kai ma ka bi Allah kila duk yadda Allah ya kada rana haka inuwanka ke binta to hakanan ya waje ba bawa ya bi Allah sau da kafa kamar yadda aka umarci sammai da kasai lokacin da aka halice su cewa ita ya tsaukan aukarhan ku zo mu Allah ko kuna ki ko kuna masu yadda qala ta ataina qa'in suka ce ya Allah za mu zo muna maka biyayya ba za mu kan gare maka ba ya Allah amma su ƴan adam suna da jayayya da musu akan wannan to sai ma da ya bude wannan babi domin bayi su ƙara gane wane ne Allah su gane cewa idan suka bi Allah suka kaɗaita Allah suka bi tafarkin manzannin Allah to wannan ba zai taimaki Allah da komi ba sai dai su ne za su samu nasara a duniya za su samu nasara a gobe kiyama idan kuma suka kangare ma Allah ba zai cutar da Allah da komi ba domin wannan duniya ma da muke cikinta gabaki ɗaya idan ka auna ta da manya-manyan halittun Allah ba komin komi ba ne. Wannan duniya da muke ciki ɗaya daga cikin biliyoyin duniyoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ne. Babu wanda ya san iya adadin duniyoyin ma da Allah ya halitta. masu bincike kawai suna bincike ne a cikin wannan galabi da muke ciki wanda suke gano akwai duniya kaza akwai duniya kaza akwai duniya kaza to ko a cikin wannan kawai akwai duniyoyin da an san su kuma sun fi wannan duniyar ta mu girma ko duniyar rana wannan kaga ta fi duniyar nan namu girma so miliyan ɗaya da wani abu sai ka shura wannan duniyar so miliyan da wani abu sannan za a iya kimanta ta da girman rana to Allah yana da halittun da yake duk sun musu wannan sun fi wannan girma da haka wannan duniyar tamu ba wata aba ce a cikin halittun Allah subhanahu wata'ala dan adam ne kadai ya rage bai gane wannan ba da shi da aljini wannan ya sanya suke shirka da Allah suke walakantar da kansu ga wani Allah suke neman al'amura daga koma bayan Allah amma in dai ka yarda walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh walillahi khaza'inu samawati wal ardh menene za ka zai gagara ka nema a wurin Allah a sai ka shirka da Allah menene zai hana ka rusuna ma Allah ka bi Allah sau da kafa saboda ka ribaci abin da ke wurin Allah na falala da daraja mali ce babu ma ja fi qaulillahi ta'ala babin da yazo zai magana akan fadin Allah subhanahu wata'ala wa ma qadara Allah haqqa qadari bayi ba su girmama Allah irin girman da ya dace da Allah ba su girmama Allah irin yadda ya dace su girmama Allah ba domin da sun girmama Allah irin yadda ya dace su girmama Allah da ba su shirka da Allah ba da ba su da'a ga wa'in Allah su kyala da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ba da sun girmama Allah irin yadda ya dace da sun kaskantar da kai ga Allah sun rusuna sun yi kauya sun mai da al'amari gare shi sun girmama shi Allah ce wal ardu jami'an ƙasa ga baki ɗayan ta ƙabdatu hulun alkiyama tana cikin damtsewan hannun Allah ne subhanahu wa ta'ala a ranar tashin alkiyama wasu mawata su ma sammai matsoyatu suna nannaɗe da yamini a hannun damar Allah Allah ce subhanahu wa ta'ala amma yi shirkun tsarki ya tabbata ga Allah akan irin shirkan da suke masa wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗe ta lokacin da yake magana akan kudararsa da bayani akan sufofinsa subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa bayi talikai sun kira Allah girman da ya dace da Allah duk da ko kasancewa sammai ga baki ɗayansu suna damƙewan a ƙasai ga baki ɗayansu suna damƙewan Allah sammai ga baki ɗayansu haka nan Allah subhanahu wata'ala zai nannaɗe su kamar yadda ka san ana nannaɗe takarda ranar tashin alkiyama akwai wata aya mai kama da wannan a cikin suratul an'am wannan aya tana cikin suratul zuma amma ayan cikin suratul an'am ta ce wa ma qadara Allah haqa qadarihi idh qalu ma anzala Allah ala basharin min shay shi kuma Allah yana bayani akan bayi ba su girmama Allah irin yanda ya dace su girmama Allah ba a lokacin da suka kore hikimar Allah suka kore hikimar Allah subhanahu wata'ala ta wurin aiko manzanni akan a yi mishi da'a a yi mishi biyayya suka karyata suka kiyarda da wannan ko kuma suka yadda a zahiri amma kuma aikin su ci karo da wannan to ba su girmama Allah irin yadda ya dace su girmama Allah ba mala yace an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala daga sayyidina abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ja'a habrun min al-ahbar ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wani babban malami daga cikin malaman yahudu shi ake kiran shi habur ko hibur shi ne malami da ya kwamfaɗi karatu amma cikin malaman yahudu ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna najidu lalle mu mun samu kenan a cikin littafin sana taura mun samu anna Allah ya ja'alu samawati ala isba cewa duk girman waɗannan sammai ga baki ɗaya za ka ji irin girman sammai kamar da zai zo a cikin afar da suka zo a gaba ya ce sammai ga baki ɗayansu suna ya Allah zai sanya su a yatsa ɗaya ne ranar tashin alkiyama والأراضين على إصبع السيدة كده سنة يا قائلين الله سبحانه وتعالى والشجرة على إصبع itatuwa gabaki daya suna yatsa ɗaya ne na Allah subhanahu wa ta'ala wal ma ala isba ruwaye gabaki daya suna yatsa ɗaya ne wasara على إصبع taɓo suna yaƙa ɗaya ne a cikin yatsun Allah subhanahu wa ta'ala wasa'ir al-khalq ala isba sauran halittu ga baki ɗaya suna yatsa ɗaya ne akan yatsa ɗaya ne na Allah wa ya ƙul sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an malik sai Allah ce an malik ni ne mamallaki kuma ni ne mai jijiya al'amara almalik ba shi ne almalik ba almalik shi ne wanda ya mallaka amma ba lalai ya zama yana iya juya abin da ya mallaka ba amma almalik wanda ya mallaka kuma yana da cikakken iko da ƙarfi ya juya abin da ya mallaka shi ne ma'anin malik Allah yana girmama kansa yana tsarkake kansa daga dukkan na ƙasa ko aibi sai ce anil malik ni ne mamallaki wannan bai hude ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin wannan abin da suka samu a cikin littafin at-taura fa dhahika an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dariya salawatullahi wa salamuhu alaihi hatta badat nawajibuhu har sai da mataunayyan sa suka fito sallallahu alaihi wasallam to sadiq al-qawli haba yana ne gaggata wannan magana da wannan malamin yahudi ya fadi thumma qara'a sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya karanta fadin Allah wa ma qadara Allah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah sai karanta wancan aya da muka kawo ta a farko متفق عليه وأن حديث بخاري ومسلم سكبوته وفي رواية لمسلم رواية الإمام مسلم شي وانشا مال من يهود سيتش والجبال والشجرة على إصبع دور وصو دإتاتوا سنة كان يقن الله ثم يهزهن سي الله يجرجر راسه فيقول سيشي أنا الملك أنا الله نيني الملك كما نيني الله وندي كبابا من بوتا دقسيا سيشي وفي رواية البخاري رواية الإمام البخاري شوايي يجعل السماوات على إصبع الله سبحانه وتعالى zai sanya sammai ga baki ɗaya a kan yatsa ɗaya walma a wasara ala isba da ruwa da tabo akan yatsa daya wa sa'iral khalqi ala isba sauran halittu kuma suna kan yatsa daya akhrajahu malam ce bukhari da muslim su ne suka rawaito wannan a cikin wannan hadisai an ta amfani da kalmar isba malamai sun yi bayani malaman larabci cewa kalmar isba kalma ce wacce take duk yadda ka faɗi ta tayi za ka iya faɗinta da wajihi guda goma ko ka ce isba isbo isbe ko asba asbe asbo ko usba usbe usbo tara kenan ko kuma ka ce usbo da sadu duka wanda ka faɗe shi yayi duka dai waɗannan afa suna nuni akan girman Allah subhanahu wata'ala da buwayarsa da ƙudurinsa da ikonsa akan gudanar da abin da ya halitta subhanahu wata'ala wali muslimi a riwayan al-imamu muslim an ibn umar marfu'an daga sayyidina abdullahi dan umar yana ɗaukaka wannan hadisi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaqwi Allahu samawati yawmal qiyama Allah zai nannada samai ga baki ɗaya ranar tashin alkiyama zai nannade su kamar yadda ka san ana nannade shakadda thumma ya'khudhuhu an-nabiyyu bihi al-yumna sannan sai kama su ya rike su da hannunsa na dama thumma yaqulu sannan sai Allah ya ce ana al-malik ni ne mamallaki ni ne mai mulki ni ne mai jujjuya al'amura ainihin jabbarun ina waɗanda suke jin sun isa ainihin mutakabbirun ina masu girman kai a rayuwar duniya ina suke yau su fito da kansu a wannan lokaci babu wanda zai iya daga kai babu wanda zai iya daga kai saboda mulki ya koma ga Allah ta baki daya wahdahu la sharika lahu babu wata shubha da zaka gani ka dauka wani yana da mulki irin yadda aka fice na bayi a duniya aka ba waɗansu nau'o'in mulki a wurare daban-daban to ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wata'ala zai kwace komi ga baki ɗaya ko hannunsa zai ce anal malik ina wani sarki ko bayana ina wani mai iko ina wani mai faɗi a ji ina wani mai zartarwa babu limanil mulkul yau lillahi wahidul qahhar Allah shine zai ba kansa amsa zai ce lillahi wahidul qahhar gabaki ɗaya mulki ta Allah ce subhanahu wata'ala makaɗaici kuma marin jayi da haka mulkin nan gabaki ɗaya ta Allah ce to ina isassu a duniya ina masu girman kai a duniya babu su a filin tashin alkiyama babu su a filin tashin alkiyama kowa ya rasa nan Allah thumma yatwi al-aradin as-sab'a sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya nanna da kasa guda bakwai kasashen nan guda bakwai kasa kasa guda bakwai da Allah halitta shi ma Allah zai nan nabi mun sani cewa kamar yadda sammai suke guda bakwai haka nan Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana kasa ma guda bakwai الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن أسامى قسم قسم سجدا بقي تو الله زي ننك يسو ثم يأخذهن بشمالي sai Allah subhanahu wata'ala ya rike su da hannunsa na hagu sun mai ku sai Allah ya ce anil malik ni ne ne mulki ni ne mamallaki ni ne mai jujjuya al'amura أين الجبارون أين المتكبرون إنا إسسو إنا ما خجر من كي بابو أشكم أن الرواية من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي ثم يأخذهن بشماله الذي دمك دهنا سنه ما سروا حديثي sun yi saɓanin cewa shin lafazin shimal tabbatacciya ne ga haƙƙin Allah subhanahu wata'ala ko ko an samu kuskure ne a cikin wannan wannan riwaya waɗansu malamai suka ce kuskure aka samu babu shimal a cikin hannayen Allah Allah yana da hannaye guda biyu amma babu shimal domin a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muqassiquna ala manabirin min nurin ala yamin rahman wa kilta yadayhi yamin yace masu adalci suna kan turba na haske wata wani mimbari na haske na daraja a wurin Allah subhanahu wataala a daman Allah sai annabi ya ce amma duka hannayen Allah guda biyu dama ne salawatullahi wasalamu alaihi to sai suka ce wannan hadisi akwai kuskure a ciki ya sifanta hannun hagu ga Allah waɗansu kuma malamai suka ce a babu wani matsala akan wannan matukar dai haka aka yi riwaya da ita kuma riwayar nan ta tabbata to mun yi imani cewa Allah yana da yamin yana da shimal matukar dai hadisin nan babu wani kuskure a ciki sai dai abin da kawai kamata ka gane kilta ya dai yamin duk albarkan da ka san dama tana da ki da shi to hagun Allah ma tana da shi duk ƙarfi da ka san dama tana da shi to hagun ma tana da shi wato babu wani bambanci tsakankanin daman da hagu saɓanin dama da hagu na bil'adama ko na halitta duk bada ne za ka ga damansa tana da ƙarfi sama da hagunsa yana iya yin waɗansu abubuwa da dama wanda ba zai iya yi shi da hagu ba to shi ke ta ya dai yamin shi duka daman Allah duka hannayen Allah guda biyu yamin duka sun cika da buwaya da izza da ƙarfi da iko suka ce in wancan riwaya ne shimal ta tabbata to haka ne za mu fassara shi in kuma an samu kuskuren wallahu ta'ala a'lam duka dai waɗannan suna nuni ne akan buwayan Allah subhanahu wata'ala da girman sa a ce sannai gabaki ɗaya Allah zai nannaɗe su a hannun damansa a sai gabaki ɗaya Allah zai nannaɗe su a ɗayan hannun nasa subhanahu wata'ala warwiya an bin abbasin qala an rawaito daga sayyidina abdullahi dan abbas yake cewa masamawatu sab'u wal arduna sab'u fi kaffi rahman illa ka fardalatin fi yadi ahadikum wannan asari mawqufi ne akan abdullahi dan abbas amma yana da hukuncin rafu saboda ibnu abbas bai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba sai dai ya faɗi shi cikin maganarsa to kuma wannan wani abu ne wanda yake babu wanda ya isa san shi domin al'amarin gaibu ne al'amarin da ya faku ne duk yadda ka ji sahabi ya faɗi wani al'amari da ya faku to yana maka nuni akan cewa wannan al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya faɗi shi sayyidina abdullahi dan abbas ne yake cewa sammai guda bakwai ba su zamto ba haka nan ƙasai guda bakwai ba su kasance ba fi kaffin rahman a cikin tafin Allah subhanahu wa ta'ala, illa ka fardalatin fi yadda a hadikun, face kamun ƙwayan komayya a tafin ɗayanku. Hakanan Allah subhanahu wa ta'ala ya rike su, wato ana kan a nuna maka yadda suke cikin ƙasƙanci in ka auna su da girman tafin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba zatin Allah ba, tafin Allah subhanahu wa ta'ala. a wata riwaya din kamar yadda shi ibn jarir shine ya kawo wannan ibn jarir shine ya kawo wannan asar din to a cikin abin da ya kawo ya ce ne fi yadir rahman a cikin tafi a cikin hannun Allah subhanahu wataala amma kafu ya zo a cikin hadisai da dama cewa Allah subhanahu wataala yana da tafi kamar yadda kuka sani gamammiyar ka'ida ce cewa duk wata sifa da kaji an gaya ma Allah subhanahu wata'ala to karka taba tsammani karka taba hararo cewa ta yi kamanceci yana da sifa na daga cikin sifofin halittun Allah duk wata sifa da kaji an faɗi akan Allah to karka taba tsammanin cewa ta yi kamanceci ne da wata sifa daga cikin sifofi na tarihi ga baki ko a sama ko a ƙasa ko ababen da kake gani ko ababen da ba ka gani da haka idan an ce Allah yana da tafi kar ka taba hararo tafin hannunka in an ce Allah yana da hannu kar ka taba hararo hannayenka in an ce Allah subhanahu wata'ala yana da ido kar ka taba hararo idonka in an ce Allah yana da kwabri kar ka taba hararo kwabrinka kamar yadda insha Allah ta'ala za mu karanta wannan a cikin wasaqiya littafin da za mu karanta in mun gama wannan insha Allah ta'ala da haka duk wata sifa ta Allah subhanahu wata'ala laisa ka mislihi shay'un bai kama da komi ba bai kama da kowa ba sifa ce mafi girma mafi buwaya mafi isa da bunƙasa ita ce sifa mafi girma daga cikin wato ainihin sifofi gaba ɗaya da haka wannan sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai suna cikin tafi na Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ɗaya daga cikinku yake riƙe ƙwayan komayya kamar dai ka ce kwayan gero misali dai kai komayya ba amma ka ɗauka kamar kwayan gero a tsakashin hannunka ai ba kama san da shi ba ba kama san da shi ba ba ana kamanta tafin Allah da tafin bayi ba ne sai dai ana kamanta abin da ka riƙe ɗin da irin yadda sammai da ƙasai suke a wurin Allah subhanahu wata'ala a tafinsa da haka ba wai kamanceceniya ne tsakankanin tafin Allah da tafin bayi ba sai dai kamanceceniya ne tsakanin halittan Allah na ƙwayan komayya da halittan Allah na sammai da ƙasai ila an gane ba ana sifanta ko kamanta tafin Allah da tafin bayi ba ne ba shi ne abin da ake nufi ba ana abin da ake nufi kamar yadda ka san ƙwayan komayya gurin ƙanƙanta in ka auna ta da tafin bawa to haka nan sammai wurin ƙanƙanta su ta tafin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ibn jarir muhammad bin jarir al-qabri yake cewa haddathani yunus qala anba'ana ibn wahab qala قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يشي ما الصلوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترسي sammai gabaki ɗaya guda bakwai idan ka auna su ko kuma ba su zamto ba idan ka auna su da kursiyin Allah face kaman dirhamomi ne guda bakwai ka watsa su akan garkuwa ka san garkuwa na yaƙi ko to ka ɗauki ƙwandala guda bakwai sai ka watsa su a garkuwa kun gane misali ai ka ga garkuwa tana da gabanta tana da bayanta yayin da ka watsa su akan garkuwa to kila a cikin garkuwar ne kawai bayan ma bai san ana yi sannan ko a cikin gaban cikin garkuwan wuraren da ƙwandala guda bakwai za su tsari a cikin garkuwan nan ai bai taka kara ya karya in ka auna da sauran girman garkuwa to samman nan guda bakwai ga baki daya haka ne idan aka dora su har da kasai ma guda bakwai kamar da zamu ji a cikin afa kamar ma yanda yace wasu akursi samawati wal ard kursiyin Allah ya yalwace sammai da kasai ga baki daya wato ya fi su girma kololuwan fin girma ka haɗa samman guda bakwai ka haɗa kasai guda bakwai to kursiyin Allah subhanahu wata'ala ya fi su girma ya yalwace shi to kaman ka jefa ne kawai a cikin wannan garkuwa wanda yake za ga ɗan gurin da zai tsari ba wani guri ne wanda ya taka tara ya karya ba wa qala yake cewa qala abu dharr radiyallahu anhu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul abu dharr jindiri bin junada al-ghaffari shine mutum na biyar da ya musulunta kuma tun daga musuluntan shi addinin musulunci ya ƙara izza domin shi bai ya daƙo ya saƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya fara zuwa kan ɗakin ka'aba shelan ta la ilaha illallah daga nan akai mai duka har sai da ya suma haka nan kuma gobe ma ya koma haka nan ya ci gaba da gudanar da rayuwarsa har ya zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bunƙasa addinin musulunci رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه سيدنا أبو ذر كيشوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادما غن الله صلى الله عليه وسلم يناشوا ما الكرسي في العرش إتكم أن كرسي إذا كبا ما تدع العرش الله إلا كحلقة من حديد فاشي ذات زما فمن أول زودي من كلفي ulqiyat baina zaharai falatin min al-ard wanda aka dauke ta aka jefa ta banga bangan fadin kasa kasa mari gaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an ce sammai guda bakwai da kasan nan guda bakwai kursiyin Allah ta yarwace su in ka jefa su a cikin kursiyi na Allah subhanahu wata'ala za ku zama kamar ka dauki kwandala ne ka jefa su a cikin wancan garkuwa to ita kuma kursiyin idan kana son ka auna girmanta da al'arshi to ita kuma ka ɗauki ɗan zobe haka kewayayi ka je ka samu filin Allah ta'ala ba gida gaba ba gida baya sai ka je ka wannan zobe a wannan dajin Allah ta'ala waye ya san ma da zaman shi me ya tsari a cikin al'amarin wannan dajin to haka ne idan ka ɗauki kursiyin Allah ka jefa cikin al'arshin Allah haka za ta zama haka ne za ta zama kursiyin Allah kamar yadda zo a cikin afa shine mawdu'ul qadamai mawdu'ul qadamai wurin aji kafafuwan Allah subhanahu wata'ala kuma laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to ya ne kamman nan suke ya girman su yake kaga duk waɗancan asar ɗin da muka kawo ibn jarir ya kawo shi kuma shekul albani ya inganta su a cikin sahiha wa an ibn mas'ud qala daga sayyidina abdullahi dan mas'ud yake cewa zai baka labarin samman shi ma wannan al'amari ne na gaibu babu makawa ya ji shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda waɗannan asar su ma duk ingantattu ne yace bayna sama'i dunya wallati taliha khamsu mi'ati ani tsakankanin saman duniya wannan saman da muke kallo idan ka fita daga cikin wannan saman ta farko kana son ka je sama ta biyu sai ka samu shekara ɗari biyar a samu mahayi mahayi na gaskiya wanda idan ya sukani abin hawansa ba zai tsaya ba sai ya shekara ɗari biyar yana fama da tafiya jama'a ina ka taɓa yin shekarar tafiyan shekara ɗari biyar ballantana mu gane irin wannan girman a duniya an taɓa yin tafiyan shekara ɗari biyar za ka wannan ya fi ƙarfin tunaninka sai dai kawai ka sallama ka miƙa wuya kai imani wannan ana gaya maka tsakankanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu wa baina kulli sama'in khamsu mi'ati amin kai tsakankanin ma dai kowace sama dai kawai tafiyan shekara ɗari biyar ne tsakanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu tafiyan shekara ɗari biyar tsakanin sama ta biyu zuwa ta uku shekara ɗari biyar sama ta uku zuwa ta hudu tafiyan shekara ɗari biyar sama ta hudu ta biyar ta biyar zuwa ta shida ta shida zuwa ta bakwai duk tafiyan shekara ɗari biyar biyar ne wa bayna samai sabi'a wal kursi khamsu mi'ati ayni tsakankanin kuma sama ta bakwai zuwa kai da cikin sayin Allah subhanahu wata'ala tafiyan shekara 500 ne wa bainal kursi wal ma tsakankanin kursiyin Allah kuma da ruwa kafin akai ga al'arshi take da wannan ruwa da Allah subhanahu wata'ala ya halitta 500 ce ayni tafiyan shekara 500 ne sai ya ce wal arshu fawqa al ma al'arshin Allah kuma yana jirgishin wannan ruwa ne wallahu fawqa al'arsh ya za ka yi tahara wa irin wannan girman ta ina iya abin da kake iya tunani ta iya abin da kake iya gani a duniyan nan ma fa akwai me kake iya gani ba ba akwai me kake iya gani ba iya inda karfin idan ka ya kai abin da kake iya gani ke akwai wanda zai iya kewaye duniya ga duniya ga baki ɗinta tun daga farkon ta har zuwa ƙarshen ta to idan ya ga wannan duniya ta mu akwai wanda zai iya kewaye sauran duniyoyi a ce ya gansu ga baki ɗaya wannan al'amari ya fi ƙarfin tunanin ɗan adam sai dai musallama mai girman Allah kawai subhanahu wa ta'ala mu kuma rusana ma Allah to duk in ka gama innan tafiye-tafiyen za ka sadu da kursiyin Allah daga kursiyin Allah zuwa wannan ruwa tafiyan shekara ɗari biyar ne to al'arshi kuma tana sama ne na ruwan ne to Allah subhanahu wata'ala shi kuma ya daidaita a daidaita al'arshi da ka ɗaukakan Allah na zaci kamar yadda ɗaukakan Allah ta ƙudura da isa uluwar zat wa uluwar ƙahar wa uluwar ƙada duk sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala Zaka idan an ce maka Allah yana sama, kada ka taɓa tunanin cewa wai sama ta kewaye Allah, wata sama. Bayan duk an riga ma an gama da samman gabaki ɗaya, yanzu a nake magana sammai kuma, an riga an wuce su, an je ga kursiyi, an wuce kursiyin, an je ga alma wannan ruwa, an wuce ruwan, an je ga al'ashin Allah. To an wuce al'ashin. فإنا لله وإنا إليه راجعون wallahi babu wanda ya san inda wannan yanayi ta sai dai kai imani ka sallama kan mai kauya wannan na nuna maka girman Allah ne ka zama wallahu fawqal arsh duk wani nafsi da kaga an ce maka saman du Allah ya farko saman duniya zaka ji akan mata kaidi saf sakuwa irin wacce ta dace da buwaya ba irin wanda kai kake tunani ba wani daga cikin magabata cikin shugabanni ya tambaye ɗaya daga cikin malamai cewa kuna rawaito hadisai cewa Allah yana sakkowa saman duniya shin zai sakko ne ya bar al'arshi ya kasance a nan lokaci al'arshin saman ta ba kowa sai ya ce shin kana jin cewa Allah mai iko ne akan ya sakko saman duniya kuma ba tare da ya bar al'arshi ba shi magana kuma yana da kyau ka fahimci duk yadda ka ji an ce maka wata sifa ta Allah kamar yanzu nan ka ji an ce wallahu ko al'arsh Allah na birbishin al'arsh kar ya taba hararo maka a cikin tunani cewa irin yadda nake zaune a kujerar nan ko yadda kake zaune a ƙasa haka Allah ya daidaita akan al'arsh babu alaka da ke nunewa akan wai ɗan faruwa tsakankanin al'arshi da Allah. Allah yana jirgishi can ƙolura yana sama da al'arshi. Sai da amfanta ba su da alaƙa a cewa to Allah ya ɗan faru da al'arshi. Kuma Allah subhanahu wata'ala ya yana jirgishin al'arshi baya neman taimakon al'arshi. Al'arshi ita take neman taimakon Allah subhanahu wata'ala. Da haka ba su da alaƙa ka rika tunanin cewa to ya ɗan faru da al'arshi. yana zaune a kanta ko yana ko yana kishin gidi kaka kawo wannan kawai ka bashi alama ta liku bi jalalatihi subhanahu wa ta'ala irin yadda ta dace da buwayen Allah sai ce la yakhfa alayhi shay'un min amalikum duk da wannan buwaya ta Allah da kololuwan daukaka da Allah yake da shi na uluwul zati to babu kuma abin da ke koyon ma Allah shi aikata aikatan ku bane haka da wanda ya bayyana da wanda ya ɓoye da wanda ya shiga saƙo da wanda ya fito ƙarara duk gabaki ɗaya na ƙarƙashin ganin Allah da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana jin kowane irin motsi yana ganin kowane irin al'amari yana kuma sane da shi a cikin ilimin sa subhanahu wa ta'ala Ali ce afarajahu ibn Mahdi an Hamad bin Salama an Asim an Zirrin an Abdullahi wa rawahu bi nahwi al-Mas'udi an Asim an Abi Wa'il an Abdullahi قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق وإن أعطاء وإن حديثي سنة دهنوي دبن دبن دبن هنوين إن بنتتو هكذا الإمام الذهبي قال العلو للعلي الغفار الإمام الذهبي شيكا وإن أعطاء أحسن أتولتا تنسى وعن ابن عباس وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ya ce ya ce masahabbai hal tadaruna kan baina sama'i wal ard shin kun san irin shekaru da girman da ke tsakankanin sammai da kasai manzon Allah ya musu wannan tambaya duk da wannan hadisi da'ifi ne amma wancan asa din za su iya wakiltar wannan hadisi duk da kasancen wannan hadisin da ifi manzo Allah tambaye su kun san fadin da ke kasankanin sammai da kaso qulna Allahu wa rasuluhu a'lam muka ce Allah da manzo shine mafi sani fada sai manzon Allah yake cewa bainahuma masiratu 500 amin tsakankanin sama da ƙasa akwai tafiyan shekara 500 da haka yanzu daga nan ƙasa kenan ko idan kana son ka je sama ta daya sai ka tafiyan shekara ɗari biyar kai shi ma ɗin malamai suna ta saɓanin wai tafiyan ne tafiyan mahayi gwarzo wurin tafiya ko ko ana ma maganar tafiyan mala'iku ne ko ko tafiyan haske haske ne aka ce cikin sakan ɗaya zai iya kewaye duniya sau takwas cikin sakan ɗaya ya kewaye duniya sau takwas saboda irin da yake bala'in sauri to waɗansu ma malaman suna ganin to tafiyan haske ne ko ko tafiyan mala'iku ko ko tafiyan mahayi nagartaccen mahayi to ko ma dai tafiyan menene tafiyan shekara ɗari biyar ne tsakankanin ƙasa zuwa sama shi yasa har ya zuwa yau babu wani ci gaba da ya taɓa kwatanta zuwa sama ta ɗaya sai dai abin da shaidanu suke yi na wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan su je suka sako mu su kuma Allah subhanahu wata'ala ya sauke musu ya hore musu irin waɗannan aikace aikace masu wahala ya amaluna lahu ma sha'u min maharib wa tamathil wa jifani kajwa wa qudura rasiyat sai manzo Allah yake cewa wa min kulli sama'in ila sama'in tsakankanin kowace sama zuwa wata saman masiratu 500 sanatin akwai tafiyan shekara da biyar kamar yadda wancan hadisin ya tabbata abin da ya zo ƙari a cikin wani riwaya wa kisafu kulli sama'in hamsu ni ake sanace kaurin kowace sama ita kuma tafiyan shekara ɗari biyar wa'ancan riwayoyin sun yi bayani tsakankani ne tsakanin ƙasa zuwa sama tafiyan shekara ɗari biyar tsakanin sama ta ɗaya zuwa ta biyu ɗari biyar sama ta uku zuwa ta hudu ɗari biyar daga sama ta bakwai zuwa al'arshi ɗari biyar to amma wannan riwaya sai ta ƙara kaurin sama idan ka shiga sama ta ɗaya kafin ka fita daga cikin tafi kai tafiyan shekara ɗari biyar wa bayna sama istadi'a tsakankanin sama ta bakwai wal arshi zuwa ga al'arshin Allah baharu akwai wani teku bayna asfalihi wa a'lahu kama bayna sama'i wal ardh tsakankanin farkon tekun zuwa ƙarshen tekun shi kuma kamar tsakankanin sama zuwa ƙasa zuwa sama tafiyan shekara ɗari biyar ke wallahu ta'ala fawqa zalik shi kuma Allah subhanahu wata'ala yana girgishin haka walaysa yakhfa alayhi shay'un min a'mali bani adama babu kuma abin da ke ɓoye mishi cikin aikace aikace na 'yan adam gabaki ɗaya kenan ka ɗauki ɗari biyar ɗari biyar ɗari biyar nan kai ta lissafin ta shekara kusan dubu bakwai da ɗari biyar za ta ba ko kuma irin wancan saɓanin na malamai tafiyan ne kila kun fahimta أخرجه أبو داود وغيره الإمام أبو داود da wannan sa sune suka rubuta wannan hadisi to ina da sai mu dakata a nan insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu karanta masail da malin ya kawo daga nan kuma zai zama karkarewa da gama wannan littafi ga baki ɗaya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah ka amfana da mu abin da muka saurara da abin da muka karanta da abin da muka ji da abin da muka fahimta Allah ka amfana da mu kurakuran da muka yi kuma Allah ka gafarta mana Allah ka tabbatar da gadigan mu akan tauhidi Allah ka tabbatar da gadigan mu akan imani Allah ka tunkuɗe mana dukkan kofa na shirka da sharri ya Allah subhanahu wata'ala muna roƙonka cikin rahamanka da gafaranka Allah subhanahu wata'ala ka sanya tsoronka da girmanka a cikin zukatanmu Allah ka sanya mu baka haƙƙinka da girmama wanda ya cancanci ka ya Allah Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira ko mana addu'a akan Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mu babban malamin mu Dr. Ahmad Bamba Allah shi mishi rahama Allah ka sanya aljanna ta zama makomarsa Allah maɗaukakin sarki ka karɓe shi a matsayin shahidi domin ya mutu ranar juma'a kuma duk wanda ya san shi ya san shi da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ne duk wanda ya san shi har ma ana kiran shi malam qala haddathana haka ake kiran shi haddathana bi ma'ana wanda aka san shi zai ruwaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru aru aru Dr. Amar yana karantar da sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama babu shakka da awarsa ta yayi shamaki ta yayi dukkai abin da ke da alaka da sanin Allah da kuma sanin sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam muna ma Allah kyakkyawan zato cewa Allah subhanahu wataala zai masa rahama zai gafarta masa Allah shi yafe masa Allah gafarta masa da sauran mamatan musulmi ga baki daya Allah ka sanya albarka da alkhairi a wannan gari namu Allah ka kare mu daga dukkan shari da dukkan fitina da sauran garuruwan musulmi Allah ka albarkaci matasan mu da matayen mu da yaran mu da dattawan mu da shugabannin mu da da sauran mataye da yara da shugabanni da dattawan musulmi Allah kai musu albarka Allah madaukakin sarki ka ji kan waɗanda suka riga mu iyayenmu da malaman mu da sauran waɗanda suka riga mu da imani Allah ka gafarta muku ko kuma idan mutum mu ta zo Allah ka samu cika da imani Allah ka fa mana asirin mu duniya da lahira sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk